أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 15 ga wata na Sha'aban hijira 1443 wanda ya dace da 18 ga watan 3 2022 darasinmu na ƙarshe muna cikin suratu shu'ara mun tsaya ayata 122 yau insha Allah za mu tashi ayata 123 kayan nan na isko tarin tambayoyi amma a gaskiyar magana za mu karanta gwargwadon abin da ya samu saura ya dai su haƙuri ko bayan mun kare ko daga baya a tambaya ta farko yana tambayar cewa da ake cewa innama ya hasha Allah min ibadul ulama wai ana ne da ake cewa malamai kadai ke jin tsoron Allah kenan sai malami ne kadai ke jin tsoron Allah ko malamin malami a an wa wannan aya tabbas Allah subhanahu wata'ala ya wannan magana cewa inna ma ya Allah min ibadil ulama waɗanda suke jin tsoron Allah su ne malamai masu sani masana to amma idan mun diba farkon kahin a kawo wannan aya kai wannan kalma Allah yana magana ne kan ilimi ilimin sanin Allah ana san Allah ta ina ta halittun shi Allah subhanahu wata'ala ya sanar cewa alam tara annallaha anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min aljibali judadun wa bid judadun bidun wa humrun مختلف مختلفا الوانها يتو من الجبال غرابيب سود من الجبال يتو من ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه يتو غرابي اسود يتو من الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك يتو انما يخشى الله من مدع العلماء kin Allah da ya kawo magana cewa alamtara annallah baka san ba da cewa ko baka ba cewa Allah shine anzala minas samai ma ya saukar da ruwa daga sama yace inan kai wata karanta wata ilimin Allah aikin Allah yace fa akhrajna bihi thamaratin da wannan ruwan muka huddo da tsirrai diyan itace wannan diyan itacen mukhtalifan alwanuha diyan itacen iri iri launi daban-daban dandano daban kama daban iri iri wannan bangaren kenan diyan itace ita wa minal jibal jududun bil wa humar kuma daga cikin duwatsu ma akwai masu zane hori da ja mukhtalifun alwanu wace shi ma zanen iri-iri ja da shi ma iri-iri ne wa garabi su yace da bakin kirin ma a cikin duwa ba kare fata wa minan nas kuma daga cikin mutane ma wadda wa da dabbobi wal an'am da take dabbobi haka ga maganar sauran dabbobi ya ware cikin dabbobin ni'iman ma yace su ma mukhtalifun alwanu kazalik su ma dan iri iri ne kala kala ne kaga nan menene ya jero wasu halittu na Allah kayan wa tabbas a cikin ilimin sanin wayannan ababe da aka jero kan halittu na diyan itace kaga anan zaka samu ilimin agronomy ko ana agronomy wanda ke ilimin sanin mana ilimin kayan kayan gona ko kayan gona kayan tsiro tsiro ومن الجبال نا جغرافيا ما في من جغرافيا انا علم جغرافيا zai shigo yace geography su suki ne da yace min nas ina ta fata kuma doka ta ta doka bokan turai shi ma anan zai samu wuri ilimin mana likita wadda wab ina na ta veterinary ilimin asu dabbobi ko shi ma shi ma da wurin shi me ilimin dabbobi shi ma da wurin shi wala an'am duka suna cikin dabbobi nan da ya jero da abuwa ya innama bayan ya kawo nau'in ilimi daban-daban kenan kaga nan duk wani ilimi yan wata kaice duk wanda zai karatu inda mai imani ne bangaren kakaranci na bangaren aka ce ya geography kin karanta kakaranci agronomy kakaranci biology kakaranci astronomy da abin da karanta na ilimi wallahi mai imani ilimin shi da kawo kuma imanin shi zai karu domin ya san mahadacin wayan ababe su turawa suka yi ilimin wannan geography ilimin biology ilimin astronomy ilimin wane ne duka su suna mamakin abin suna ga wani wani kwarewa ce wani gwaninta ce sun san abin wani an yamu cikin ilimi amma matsalar su ba su kaiwa ga Allah mafi yawa sai Allah ne abin amma kai ka san wannan aikin aikin Allah ne saka yi mai imani sai imanin kai karu ke yawa tabbas a karantar halittun Allah akwai karin ilimi kuma akwai imani na karuwa take duk wanda ya karanci halittun Allah Allah subhanahu wataala yana ba mu labari wuri da yawa halittun shi mahalicin sammai mahalicin kasai yanda ya ruwa ya itace ya kaza ya kaza kaza duk wannan ai jan hankali ne ta mai wannan aikin ka san karfin shi ka san iko shi kenan idan ka sa abu ka san Allah shi ke baka damar tsoron Allah bin dokokin Allah subhanahu wataala kenan shine magana wannan da ta al'ulama duk wani ilimi ne mai imani ne zai ji tsoron Allah kenan da aka ce malamai kace malamai ya malamin Qur'ani kadai a wanda ya san duk wani abin sanin Allah zai ƙara imani kuma zai tsoron Allah din da bangaren addini shi ilimin da yake kumsa ilimi gaba daya kuma tabbas Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan masaniya ƙarshe ne bayan ya kawo wannan awwal da ya kawo magana inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama masu jin tsoron Allah cikin bayan shi masana Allah sama cikin larusa wannan shine tambaya ta farko sai ta biyu ya tambaya a maimaita mushi bayani da aka yi a cikin hudu ba na magana abu guda hudu wanda aka ce idan ka rasa an ka same su a duniya ko me barka ya mun karanta ruwa ne kan magana ta hudubar muka ta sahi da rana kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya tabbas nabi ce abu guda hudu idan aka same ka da su ba abin da zai cutar da kai ko ka rasa a duniya in ka samu guda hudu shikenan ka samu komai sai ya fara da hifzu amana a same ka mai kiyaye amana babba abu sai duk hadisin a same ka ɗan kai magana gaskiya ce ba ka ƙarya wa husnul khaliqa kuma kana da kyakkyawan mu'amala da mutane mutum mai kyakkyawan hali dan babban abu ne hali na kwari hali kyakkyawan zamantakewa babban abu ne a cikin rayuwa cikin mai ba mutum yawuni akan mizani hali na kwarai duk bangaren kenan rayuwarka babu illa ba cutarwa a rayuwarka da kowane bangare ita wa ifatun fi toma kuma a same ka mai kamewa wajen abin da za ka ci don ka ɗauko loma za ka yi bakinka mai kaɗo za ka yi bakinka ka hankace bakinka duba daga yana su ba komai za ka tura ba wani sha guda hudu allah idan ya taimake ka da su to komai a duniya karsu kiyaye amana gaskiyar magana kyakkyawan hali da kamewa wajen ci abinda za ka ci Allah taimake mu sai shi wannan yake cewa hukumcin an ce akwai mataɗiya a musulunci ku tabbai likita ku tambayi likita a gaskiya ne da musulunci ba san ba wani ba malamin magani ba ne ba ya tambayi likitoci akwai ta ko babu mataɗiya sai wanda ke cewa wa malam akwai dalilin da zai ce in liman baya nan mamu su ce wani ya ba da sallah kan tambaya ce malam wani ba ba haka nan ku ci gaba da alamu yana ne ba a yin mabalon ba ba ta ra'ayi yana da kai gaugawa to ladan yau da zuwan tambaye me a nan ba wani abu a yana ne ba a sa na ibi wani sallah mai mai to yan wa ta ce ka san me zirin da akwai a wasu wurare al'ada akwai limamai wanda suke ba sa su suna yi sallah ya akwai abu al'ada ce wannan in bai na hidda a watsi hidda a watsi iya wani ya tsoro ya shiga bala gargajiya ya ma mai samu eh ya ma mai samu wani mana ce ture shi ma da yanzu ture shi ya hanga shi to ko a samu adawa har abu da kai da shi wanda kuma jahiliya ji ba a biyarsa shi da takaice idan liman ya makara kuma makara ta kai makara kowa ya kauta babu laihi ladan dan ya zo a sunna nan sallar sanama shi ne wani domin gaba daya a nan sallar sanama ya zo ya je unguwa ya jima wani wasu aka gizi da jira ba ma kamar an jima aka kauta wannan bilal ya zo ce ya babakar Allah ko kai sallah sada sallah abu bakar ya ga bilal ya sada tsama abu bakar shiga sallah manzo Allah sallallahu ya zo ana sallah abu bakar ya ji ana ana ana ana tabi ana mai ishara na biyar da ya juyo ga annabi ya tsaya tsaya wajen ka yace alhamdulillah shi bai tsaya ba ya koma annabi shiga wurin kaga nan me kenan ana isa wani in liman ya jima da yawa mun zan a wuraren mahiyawa ka sa lokaci ta misali minti biyar minti goma yan wani lalle akwai mas'ala wani lokaci damuwa da yawa amma gaskiya mai rada zamani muna cikin zamani ne ko yi minti randewu kare takwas da ke da minti da kwata na zo na baka da wata kwata da da rabi da kaza to wani abu yasa kenan dan ka zo ka saba lokacin in ya wuce da yawa ake damuwa da yawa don wani zai zai bada dandabin ƙarya ko zai tsaye da wani tsaka mai lokaci dan iya aiki muna sallah takwas kenan sai ta zuwa da kwata mun kare ita ban za ni da minti 20 kaga idan ya zama to babu tsari ko da kana zuba haka ko haka abu ya samu matsala gaskiya za mu miki ciki wanda zamani na mantar wannan magana cika alƙawari idan kenan a yi ƙoƙari in dai har liman bai zo ba aje magana minti kaza babu lahi a sa wani yayi ba lahi bane ba wanda kullum gani wance ko na kwawa ta ci gaba da kullum ci gaba da Allah kuma ta bada kullum shine ba wani da kullum ana yi kullum
كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين nan labarin al'ummomi su gabata ana karantar da wannan irin wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana ba da fasili yana ba manzanci haƙuri da karantar da shi da halin al'ummomi kafin shi halin jama'a da halin annabawan da suka zo kafin shi musulman al'ummar shi su ji yadda aka yi gwagwarmayya tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin 'yan farko da 'yan ƙarshe da sakamakon kowa karantarwa ce darasi ne duk labarin ada san mudawa karantarwa ce ga al'umma sai mu a nan allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin cewa adawa dai idan ƙabila ta adawa sun ƙaryatar da almusalin manzanni za ka wuri da ya kawo annabi ya ce sun kasar da annabi guda ne amma da sun kasar da manzanni kuma a sharance imani da kowane manzo wajibi ne kuma kaitar da manzo guda ka ta kawo masarar makariya suke sake da cikin rukunin imani guda shidda imani da rusul imani da ka yarda dukkan manzannin allah ne kaitar da ɗaya ka kaitar da dukkan ya ce adawa sun karyatar da manzanni yayin abin yawa kan allah ce idza qala lahum akhuhum hud ala tattaqun lokacin da dan uwansu hud ya musu wa'azi da jan hankali shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku dokokin Allah kuma inni lakum rasulun amin ni game da ku an sako ne na manzo ne na Allah kuma amintacce ba na haɗinta ku amin ne a cikin fattakullah ku ji tsoron Allah wa ti'uni kuma kuma da dalilin jagora a ji tsoron Allah shi annabin a mai da'a kuma yake faɗakar da su mai matsalar shi a cikinsu wa ma asa alukum alaimin ajin wannan kira da nake muku mantarau kuwa da lada kaza ba a ban kuɗi kaza dalilin wannan kira da nake ba lokaci na ɗora muku yauni in ajiri illa ala rabbil alamin ladana yana kan wanda ya aiko ni shine ubangijin halittu gaba daya me matsala me yauni na akan kaji irin kira da ya musu ma wani me ce musu
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
وإذا بطشتم وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون
na'am nan cikin ya lura da wani abu daban da ya ɗauki hankalinsu gudun gine-gine kurin an manta da Allah ba maganar lahira kurin duniya kurin a ƙera kaza a gina kaza a kurin أتبنون بكل ريء آية تعبثون كن ذاكو زو كنا جيني دو وتبه بباحنيا wani wuri da za a gani mai ɗaukar hankali kurin a yi gini kurin na sha'awa a gwada a mutane kurin ba wani amfanin komi kurin don a gani don alfahari ta abasun kan ba wani abu ba wata manufa komi illa kun dan ado a gwada
ya ce wata takhiduna masaniya la'allakum takhludun kuna gine-gine manya-manya kamar za ku dawoma har abada a duniya nan yan uwa idan ka diba wani abu ne na al'ummomi ne shekaru dubunnai a dawa duk lokacin da mutum ya manta da lahira duk lokacin da mutum ya manta da Allah yake rayuwa gaba gadi za ka haka yake yau ne diba duniya tsarin duniya wanda kullum turawa dalilin da muke shuraren su komi za ta muke shurare za ka rayuwa da suke haka muke so ne sai yan wanga ana hayaniya kullum al'umma ta musulmi ta gaba daya an ana hayaniya a ba wani abu da shi addinin ku a me aka gina an gina hanya an yi rutu kaza an yi gada an yi gini kaza an yi gine-gine koran kuma kamar da ya zagi gima duk mai fi an sake shugaban kasa kan wannan ne kwalta gini kaza hanya su ne kun ka taɓa ji a magana a kan wani abu da shi addinin ku ai ku musulmi ne kuma shi ma musulmi shugaban kasa ne musulmi musulmi ne amma gaba dai kowa kurin duniya kurin babu magana abu da shi addinin lahira kurin duniya ce in kai ana yaban shugaban kasa zama lahiya duniya ta kyau ya yi gine-gine ya yi hanyoyi ya yi kaza-kaza gudun duniya kuma kamar kisu ba haka ne haka na baka baka ka ba abin haka ne yanzu suke rayuwa kai mata ka haka ce duniya gudun an ga ya samu zama lahiya komi ya samu domin duniya ta samu to su ma wata abin haka ne ya same su shi ne wata ruwa da ina ga ibn kasir ya kawo kuma ta tabbata irin wannan hali abu darda a dimashq a abuta ta dimashq shi ma a wancan zamanin ya lura da halin mutane kurin sun ba gini gaba da gonakai noma da kiwo kurin shi ne ya zo masallaci ya yi shaida matsayin shi na sahabi kuma irin su abu darda sananne ya ce iya gayya a zo a zo a taru bayan ya tara kowa mutane ya hau kudubar da ya ya ce ya halar dimashq anan fahimidallahu asana alai sun maƙal ala tastahayun ala tastahayun ta jama'una ma la ta'kulun wa tabununa ma la taskunun wa ta'maluna ma la tudrikun innahu qad kanat qablakum qurun yajma'un fa yu'un wa yabunun fa yusiqun wa ya'malun fa yutilun fa asbaha amaluhum ghurura wa asbaha jam'uhum bura وأصبحت مساكنهم قبورا ألا إن عادا إن عادا ملكت بين عدن وعمان خيلا ورقابا فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين يا ترى متاني هدو بدمان صحابي أبو درداء رضي الله عنه yace ya mutanen Dimashq shin ba ku jin kunya ba ku jin kunya kuna tara abin da ba ci za ku yi ba kuna gina abin da ba zama za ku yi a ciki ba kuna burin abin da ba za ku suka kullum buri sabo kullum sabo ya ce domin ku sani ba an yi al'ummomi kaninku sun tara sun ajiye sun gina su samu nutsuwa da gine-ginensu sun yi guri sun tsananta guri aka waye gari wannan guri nasu ya ruɗe su abinda suka tara ya dalilin hallakarsu yau gidajensu sun zama kabarburra kabarburra ne nasu sarki kaza wuri kaza a ji a tona isko a cikin lakcin sun zama to kabarburransu ya ce ku sani wa ɗin mulki ne adawa sun margi tsakanin adan gari ne a cikin yaman da umman ta yau umman da shogar sarari a yau kan larabawa ke duk wannan dajin gaba daya na adawa ne kurin dawakai ne da abin hawa irin ga mallaka ya ce a yau wa zai sayo mini gadon adawa da dirhami biyu ina babu yan uwa masu bincike na ƙasa na tarihi archaeologists ta gauna masu binciken ƙasa tarihi amin da san bai nema ana bincike an san a tarihi a ƙur'ani da tarihi an san wata al'umma ta adawa sun yi gidaje abin a zo a gani masu iyakar kwarewa amma su ba gina gidan ba a ganin su amma kuma an imani wani labarin labari ne tabbas aka shiga bincike a wani karkara ta yaman da oman aka shiga bincike wallahi yanzu garin iyanan an wa- an hallaka da adawa gidajen sun koma ƙasa sahara ta mamaye wurin ana tahiya da mota dabbobi suna ƙasa gidajen sai da miliyan san bayan aka gano wa da garin labari ya an ƙare an masar kamar ba kamar duniya kamar ba sama duniya bai zaba kamar a duniya ba san bai zaba duniya ba kan babu su a duniya suna ƙasa har gidajen a ƙasa ana yawo da mota da waye a saman ana huce kurin hanya ce ashe garin iya ƙasa gaba ɗaya garin masu abin mamaki da aka yi a wannan wurin haka rayuwa take haka yana kada wani abu ya ruɗe ka kullum mai hankali abin da yake gaban shi ƙoƙarin gina gida na hal abada na Allah baka dama a duniya da abin za ka yi mai hankali ƙoƙari yake wannan gidan kucewa ne da yi ƙoƙarin kullum inda za ka wannan na hal abada nan ka yanka zo an zo an harkoki ne an yi in in daɗin ne an ji in ya ce an ji an wuce kai ma za ka wuce yadda ka san ka zamna cikin ma'aikiyar ka wasu watanni yau ka a duniya wata ran za a yi ga ganga a lahira haka idan mai hankali ya yi ƙoƙarin shirin gida na gaba kada wannan ta ruɗe mu duk inda inda da abin kawai nan guri ne mai imani gyara gidan gaba haka ne mai hankali yake kenan ya ja hankalinsu cewa watattakhizuna masani'a la'allakum takhludu takhludun kuna rike kayan kere-kere kan za ku dawama kuna gine-gine kamar kun zo dawama har abada wa za batashtu batashtu jabbarin kuma in za ku jamka kuna kama na isa su kama su karya eh suna alfahari rashi da bin naquwa akthar jama'a wa hi karhi suna alfahari da jirgi wai karhi da dukiya yau labari manajin ce babu kamar su da kasan yawan amurkawa a yau suna ga su ne amma da ke amurkawa jandarman duniya a gama shi ne haka ce za ka jandarman duniya sami ya dawa shekaru suka yi shekarun ɗaruruwa suka yi a kan daular su ba a wani shekaru da ba shekaru mini satus duk abin shi amurka duk satus ka tabi nan za ka fara ma duk abin yanzu ko shekaru ɗari biyu da ɗaru to su ɗaruruwa suke kan wannan daula sun mallaki komi ba abin da suka rasa yin shekuru shi kenan ga ƙarfi ga dukiya kamar an ƙare na kasan a yau a ƙidar da yawa cikin al'ummomi kafin da haka suke ji duniya kamar ta gaba daya su ma wata haka su ya ce fatakullawa ti'un ku ji tsoron allah ku muni ɗaya ya ce gaba wanda zai amanta kuma واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
‘yan wadu wannan wa'azi ne da annabi hudu ke wa adawa ‘yan kunshi na kabila ba na addini ba wa'azin da yake na ke ga- ga irin wasu iman da yi cikin jan hankali ya ce musu wata ƙullazi a maddakun bima ta alamu ku ji tsoron wanda ya ƙara muku ya ba ku abin da kuka sani komi isasshe ga kai ga dukiya ga shekaru wanda wani abu ne a hili ba ɓoye ba yake irin ni'ima da kuke ciki he baya a jumulce he dan ware ya ce a maddakun bi an'amin wa bani wa jannatin wa uyun Allah ya ba ku ni'ima isassa bangaren dambobin ni'ima raƙuman ne shanin ne ragunan ne awakan da wani tamakan duk wannan ya ba ku su masu yawan gaskiya wa bani ya ba ku albarka iya zuriya wa jannatin wa uyun ya ba ku garake kuma da idanun ruwa babu wahalar ban ruwa ruwa tubus ga gona komi kata kata ba abin da suka rasa na neman Allah wannan jan hankali yake musu kina kamata wanda ubangijin da ya muku wannan ni'imomi ku ji tsoron shi ku bi dokokin shi ce ma duk da yi yace kuma inni akhafu alaikum adaba yawmin azim wannan abin da nake muku ha ‘yan uwana ne ina muku tsoron azaba ta rana mai girma mazawar azaba ko ku ranar kiyama shi nake muku tsoro kafin ya zo ku gyara donan bayani dai an karba
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
haka rashin rabu yan wa duk wannan wa'azin da ya yi duk wannan nasiha da ya yi ga jawabin mutane shi ƙalu sawa'un alaina a wa'asta am lam takun min alwa'izi suka ce wa kidan ka kamata ka kace kakka wahala ba kakka wahala hud mu a wajen mu duk daya ko kai wa'azinka ko ka kai wa'azin muwa ba ma yadda ba ma imani kurin ka baka kawala ba ruwan ka yi wa'azi ko kai wa'azi an yi ba a yi ne kurin in wadda wannan darasi ne ga kai ka kai mamaki ba an yi ba a yi ko an yi ba a bi an yi ba da ba shi ba gado ne gado ne an yi ba a yi mun ki ba ba yi da ka da abu da ka zaba haka su ba ka da abu an yi ba a yi haka ta annaba an yi ba a yi eh an yi ba a yi kurin eh kuma in hada illa khulqul awwali duk wannan bayanin da kake dama an yi nan ba da za a azaba za a kaza to da dama an shayi kenan wannan dama ka yanka zama an shayi dan haka barazana da kake mana ta ne mun azim wa ma nahnu bi mu'azzabin mu fa ba mai mana azaba ba wata azaba ba mai mana azaba ba mai mana wata azaba kullum sam kenan babu wata azaba kullum sun ture ke duk gaba da ta ƙarya ce ba wani ƙarya ce ba gaskiya ba ba wata azaba haka ce gani gurin kuma Allah ya da su dan wannan wannan abun ma shi wannan wannan da hikimar Qur'ani to sai abu ne aka yi sai ne shekaru shekaru aka yi ta yi ka dauka baka labarin cikin ɗan mintuna an jima ana gogor mai yawa Allah ya ce fa kazzabu fa ahlakana karshe dai suka kai suka ƙarya yake kuma Allah ce muku muka halakar da su yawa ka diba rashin rabo duk wannan wa'azin da yake duk wani abin da kike musu ko aka har lokacin da azabar ta zo su samu matsala ta ruwa cikin matsala ta ruwa kurran nan sai ga hadiri ya taso ya kira cikin haƙaf falamma rahu ardan mustaqil audiyati
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
Allah ya ce falamma ra'u ardan mustaqbil awdiyatihim lokacin da suka musu gani azabar da ake musu alƙawari akwai azaba akwai azabawa har azabar ta zo suna hango hadirin hallaka na azaba qalu hada aridun mumtirna suka ce a ka yau ga wani hadiri zai mana ruwa ruwa ya zo dan hauka har za a kuka fata gani wani ruwa ne ma ruwa ne za a yi sai su ɗan gata suka saba Allah ya musu gatanci ya musu ba sama abin a ko ƙarshe ba sama ƙarshen gatanci ya zo da an ba su dabbobi an ba su ruwa an ba su komi jinsi kullum haka za a yi da shi ba Allah lokaci ya yi su a wajen su arin hadiri ne ba mutsira wanzai mana ruwa annabin hudu iya cikinsu jabal maganar ruwa ba taso ba an talibai drab maganar ruwa kuke ba taso ba masta ajaltu bi abinda kuke cewa a zuwan gaskiya ne shi ne eh abinda kuke shi a kada gaugawa na gaba ko shi ne masta ajaltu bi ya ce rihun fiha azabun alim wannan ruwa ba ruwa bane ba iska ce ta azaba kuma azaba mai ƙarfi mai tsanani tudamir kullum shi biya mun rabiya wani iska za ta zo tudamir kullum shi biya mun rabiya za ta rushe komi da umarnin ubangiji iska ce ta hallaka ƙarya na ƙare ala tafa asabahu la yura illa masakin haka aka waye gari wannan adawa ba ka gani ɗaya a cikinsu sai gidajen sai burin gidajen kura ala ta ka zalika nisa da kan haka muke sakamakon dukkan mutanen banza in wannan aka ba da bai kake nan azabar har ta zo idan mu koma cikin haka yanda ma aka yi azabu wa amma adun fa'udu kubirin da karan wa amma adun fa'uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية حسبك Allah ya ce wa amma adun kaga adawa fa uhliku bi rihin sarsarin atiya a halakar da su da jaura iska mai ƙetar ga sanyi kuma ga ƙarfi ta sakarha alayhim saba'a layali wa thamaniyat ayyamin husuma Allah ya saki wannan iska aka bude kowane iska akan waɗannan mutane ba suna ji ba ba shi da minuwa kowa waye ba ƙarfi sai ƙarfi ko ƙarfi nake ji so ai ba da ƙarfi a kama dutse a sassaƙe a gyara a mai dutse ɗaki ƙarfi iska Allah kawai iska Allah ya gabata da iska ya ce wanda iska dare bakwai da wuri takwas kuma ba ruta ka ce husuma a jere ba ka kautawa kurum fufufufufu kurum ɗauki ƙato ta yadda sama ta yaddo sadaka sama ta yaddo kuma a garin wa musulmi suna ciki a nan hudu iya cikin garin kana yawo a gari suna kallon ba da sama ta yaddo shi kai kana wuce ka eh kuna tare sama da ƙato ta yaddo haka aka yi kima Allah suna kallo ba da rubuwa kai baka zaka raba in na lutsu kautar gari suna garin tayi wuri guda ita fatara qawmi fiha sar'a zaka ga mutanen wa'annan adawa a yadde qatu a yadde ta ka annahum ajadu nakhlan khawiya kaman kututturin dabino a yadde gashi jibu a tukun ta aka da kwana takwas wuni bakwai dare wuni bakwai da kwana takwas akai kurin ana tana kashewa bayan zama ɗaya ba irin san mudawa zuwa guda ko a a suna kallo su masu ƙari ko ku masu ƙari ne waye ya ku kama suna kallo hikin Allah yana kashe a zama guda a zama guda kurin amma Allah ya bar su kurin dan a gwada musu gajiya wasu yau a yi gobe a yi ta kashe wannan yau kashe a yi ka zau kashe haka ake ta yi kam sai su tashi Allah ce fa hal tara lahu min baqiya kaga saura dawo a yau akwai saura babu eh rubutu da shi da kuna ƙari haka in wake nan mutum kai rudu da talalar Allah Allah yana talala amma bai bari bai mancewa ana barka kai bakin naka da haka kenan wannan shine annabi hudu alaihi salam ga irin kira da yayi ga amsa da aka bashi kiran kakkai mamaki dan kana ta wa'azi an ce ba a yi amma kullum magana wa'azi shi mai wa'azi sako ne wani wajibi ne da yake kan yake isarwa maganar imanin al'umma su yarda ko kasu yarda wannan tsakanin su al'in masu rabo ne su amsa kiran Allah idan ba su da rabo su ce sun ba sa yi kai ba naka bane kuna bai tsakanin Allah da bayin shi kai mai wa'azi ba naka bane eh kullum ka gane kaka bakan kawala kai zaka ne kai abin da gama kai wa'azi cikin hikima ta abin da kai amma maganar imani ta rage tsakanin Allah da bayin shi an masu rabo ne su amsa kira an masu rabo ba sa amsawa nawa ma kashe annabawan kuma Allah kyale a kashe annabawan ban gaba ɗaya ko in haka yana magana imani abu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala idan gangar imani kamar Allah godiya ko Allah ya ce fakaddabuhu suka karyatar da hudu fa halakanahu muka halakar da su inna fi dhalika laayatan wama kana aktharuhum mu'minin cikin wannan kisa labari na annan hudu da jama'a shi akwai aya abin a gani a lura yadda Allah ke mu'amala da bayin shi ina Allah zai aiko da manzo ya ta wa'azin ya ta wa'azin amma kuma a kiya karshe Allah zai saka zai bar zai talala ga wannan al'umma su jima cikin halin kafircin kaman ba a komi lokacin da azaba ta zo ba magana koma baya kare ka zo ha azaba ta zo ma ji suke hadiri ne mai ruwa zuka ka ba wannan kenan kashe ne mutum kakkai rudu da talala har yanzu ba abin da ake yi shi kenan kurin a abin da aka ga dama a ci abin da aka dama a rasa abin da aka dama ba abin da ake a tashi a tashi a kwana wata ran tashi ba kwana ba a kwana ba ba tashi an kwanta da ran ba tashi wallahi eh tabbas kowa kuma ta ba kiyama ta zo bane wata ran an kwanta ba tashi haka yi mutum kakka rudu da talala da jinkirin Allah mutum kuna yau wurin neman ganin shi a hanya ta kwarai kaka rudu an shi ana yi hanzu shuru kaza kuma san haukar hanzu wani hebi banzu amurka shekara nawa tana kashe musulmi a iraki a falasɗina wane ne shekara nawa ana ta addu'a ma wasan yawa addu'a ma ke shuru a harami da zaka za kun ba abin zaki duka shekara nawa duka nawa shekara shekara amurka duka nawa amurka amurka zama da ilimin ingilishi ba mulkin malakin ingilishi ma amurka wanda labarin amurka mun sai tanka tabbata mun Allah suka suka samu yancin kai suka yi jujjun har su ma duka shi kai ɗari biyu na suka samu yancin kansa ma gaba daya duka shi kai ɗari biyu na wannan adawa akwai masu aji yaro da kasar mai shiga ɗari uku adawa kasar mai ne matashi shiga ɗari uku adawa a tarihin su Allah ba su shekaru masu yawa ga shekaru ga komai ga ƙari amma yau labari yi labari zai rika shiga mai shiga ɗari biyu da shiga magana wa amurka shiga ɗari uku a sa amurka Allah zai da ka labarin abin da gobe su kai mai imanin kurin ka zama Allah kurin ba ruwan kai dai gyara naka kuma ka bar Allah da bayin shi haka Allah ta isa manzon shi wannan lamarin bayina ne ba ruwanka ko halaka su a gaban ka ko bayan ka su ne azalimi kudin ka tsaya anan kurin ka bar maka ruru da an ji Allah suka ce shikenan ko kai baka gaskiya ne a kai tsaya kan gaskiya kurin Allah ta muke mu yace mahiyo mutane ba su imani wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle ubangijinka mabuwayi ne ana mai yin abin da ya so ma lokaci guda a rahim mai jin kai Allah ta miki Allah jikan mu ta gaba
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
kaga dai annabawa kaman kaman garin su guda kuma kowa daban-daban ne kabilar daban garin daban kaga dai hud can aka shi kasar yaman umman zuwa karshe salih annabi ne yau garin iya nan a cikin saudiya tsakanin zamu ce madina wanka kama hanyar zuwa jordani wajen tabukan nan nan nan yake da aka ce wannan gidajen samudawa yau iya nan garin iya nan ya zama gidan kallo kallo zaka iske da ɗakin da ginin da komi da rijiyarsu ga rijiyar ga kayan daka ga kayan daka ga komi kamar kai magana za a amsa mashuru ya yi labari ko Allah ce kazzabat samudul mursalin samudawa su ma dai sun karyatar da manzannin Allah idza qala lahum ahuhum salihun ala tattaqun lokacin dan uwansu salih dan wata na kabila su gida guda lokacin dan uwansu salih yace musu ala tattaqun kaga da yadda hud ya ga wa jama'a shi shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku bi dokokin Allah ku bar abin da kuke kai shi na banna inni lakum rasulun amin ni kuma game da ku dan sako ne na Allah kin Allah ya aiko ni zuwa gari kin sako dan manzo ka ta ba manzo ba dan sako ne kuma amintacce ba daɗi ba kari abin da aka mu shi zan wuri shi na amin yanda abu yake haka zai tsaka shi amin ne dan sako ne amintacce dan ka ba mutum aiken wani abu kana da iya da amana kenan yanda ka bada haka zai kai shi wannan amana amana aiki yanda ka bada bai canza komai bai dokar komai yanda ka bada haka zai kai shi da amana ni manzo ne kuma amintacce kenan babu yaudara ba da ba kai dan haka wa'azina fattaqullahi wa ku ji tsoron Allah ni kuma matsayina na manzo gare ku ku mun da'a ku mun biyayya kaga tun maganar sunna bin manzo hana bin abu ne tun annabawan farko annab bayan ka iman Allah annaban ka bin shi zaka yi ba kai ba zaka yi naka ko ku yi naku bi kuki shi ne imanin kware bi kake kwara kai naka bi ga wanda Allah ya ga wanda Allah ya zaba ya kuma ka imani shine Allah ya aiko maka da sakon shi duk abin da ka samu kusantar Allah ka samu nisanta zuwa ga Allah aiki wani manzo ya gaya muku shine Allah ya kuwa cikin da haka tsira da rabauta tana alƙashin ka yi biyayya kurin kai naka ba ka naka can wake cewa maganar kirkire a cikin addini shiga shugula ce kan lamarin manzanni kuma kabba ce ga Allah subhanahu wata'ala shi ga wanda ya yi ku yi kaza ku bar kaza kun sai wani ce shi ma ga nashi kuma kai da ka kuma tsara imani haka mutum ya dogara da tsaya abinda Allah ya ce manzan da Allah ya aiko ce duk al'ummar uwa ka duk annaba ka ce duk masu imanin warko haka suke ba da nasu kurin da'a suke kuma shi ne imani ka yi tsoron Allah ka yi da'a ga wannan manzan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ga ya musu dan hakuna san Allah da gaske ku bi ni Allah su yace wa ma as'alukum alayhi min ajr kuma ni bin tambaye ku ba wani lada sakamakon biya da za ku fita akun ya yawa kun gasa imani shi ma ce in ajire illa ala rabbil alamin ni ma ladana iya ga Allah ubangijin halittu gaba daya shi zai bar ladana ba wani ba me yace musu kuma
أتتركون فيما لا هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
na'am yace atuturakuna fima hahuna amini nan gargadi da yake musu shi yanzu kuna tsammani za a bar ku cikin wannan ni'ima shuru ba abinda za a yi kurin ku ci ku sha ku more fi jannatin mu'uyun cikin wannan garake da idanun ruwa da kuke gani wa zuru'in wa nahal wa tal'u hadim duk wannan ni'ima ta garake da idanun ruwa da tsiro iri iri wanda da hudar dabino dabino mai huda mai tafshi lukui cikin sauki huda da dabino ɗaya kan ɗaya mai albarka kuna tsammani haka kurin za a bar kurin kara zube ku yi abin da kuka dama kullum haka za ta ɗore kiri a ganin ku wannan abin da suke nema a ganin ku zai ɗore kullum haka ba haka ba ne ba wata da shi tuna min da rijiba da buyutan farihin kuna shiga dutse ku keta dutse ku sassaka dutse ku yi gida kai da yake magana an dir da birgin laka birgin zubuti rabi rere rabi abu a su dutsen ake sakawa a yi gida a yi cikin kuya ta ka komi a yi bayani dutsen a yi bai ado inda kalla a kuma ka je ba kalla a cikin kayan abin tarihi kalla abin su abin tarihi ka ga yadda za a yi ado da dutsen ta ce kamar ado da kana ado yanzu abin haka suke abin suka da suke a tsaga dutse a gyara a yi aiki a ciki da kuriya a yi abin ado a yi mai fasad gaban ɗakin gaban gidan a mai ado abin sha'awa kuma duka dutse ne kurin allah ba ta nima ba wani inji na ku yanzu eh har yanzu har yanzu turawa ba har yanzu abin cikin da ake wai da wani irin wata technology ce wani ilimi suke wani aiki da yadda ake birgin ɗin na fir'auna na fir'auna na ka na piramid akwai birgi ɗaya mai yaunin ta uku piramid birgi ɗaya mai ta uku kuma wai ba abu a hawa wajen bitar na sama har yanzu bincike har yanzu abin da ake nema ya aka yi aka hau da shi wallahi a da shekaru suka tabu a da shekaru a suka tabu wallahi hayo bincike ake har ba samu ba yaya aka yi aka tsaro da birginan wani tan daya wani tan tan biyu wani tan uku kuma sama aka wurin kuma daidai abin da sai daidai suka ce sai daidai ba wani goci ko gociya wata wani ilimi wata ilimi ne a wancan zamanin su gare su suka kai suna da ilimi Allah ba su ilimi irin daidai nasu kan wace su ne wa kunna kunna masu ilimi su jahilai ne su ma da ilimi suka yi ya ce shin kuna tsammani kurin cikin wannan morewa za a bar ku kurin cikin nima ku keta dutse ku yi gidaje kuna masu isa eh kuna cin daɗin da gwada isa nan cewa ce fattakullawa ta wani ku ji tsoron allah ku mun da'a nan ke na ku jan hankali kan ku dogara ku rudu da ta lalata allah da ya muku akwai abin da zai biyo baya Allah bai barin bayi haka kullun kara zube ya yi ku matsayin bayi da doka da komi zai bar ku bakin gwalgwadon galgadi bakin lokacin da ya muku amma ba wani kullun shike nan da an kyale ka kana jin daɗi cikin nima kullun Allah san ka ne yake yi kai dan gata ne a a akwai abin da zai biyo baya akwai hushin Allah zai biyo baya tabbas in ma muka gauci ko a jinki ko majinkirci sai ce musu kenan wannan ku ji tsoron Allah ku mun da'a wala tuti'u amral musrifin yace kuma kar ku yi da'a ga umarni kar ku yi biyayya ga umarnin mabannata saboda yana karantar da kai iya kira akwai masu neman rushewa a garin akwai yin rusau ana kira suna rushe kakko yarda wanda ma ɗan ganewa ce kakka yarda kyare su uwaye da kakandu haka aka isko ya ka katsuro duk wannan ba ta da ilimi duk ba ta da kakannin a kama wane wane wane haka aka musu nan eh to yake musu kashe wa'annan mabannata kakku musu da zai wanzu a nan garin wani ba ka tabbatar da ka san akwai wanda kiran sunna kullum yake a rushe haka kuma sanannu gudun su ‘yan wada da suna ne irin shi ne ce musu ku yi hankali kan ku buwa a zun maganin waɗannan maɓannata a can dama an san su a gari an san masu wada da shi an san masu wada da abin da ke wani shi ce musu kan ku buwa umarnin waɗancan maɓannata kan wani ta a yanzu ku yi hankali kan ku buwa umarnin ‘yan bida kakkaba malamin bida kuma za a ce kakkabe malamin bida don mai da ka ba zai rushe ba zai ɓadda ka zai a can ma haka abin da ciki kakko bu umarnin mabannata haka yake ga musu allazina yusulu fil ard wala shibhun wanda su aikin kudin mabannata ne eh wannan kudin ne mabannata ne wayo wallahi duk mai hankali ko da bai cikin hada sunna ya san da me ake nihi me wannan yan galgajiya yan bid'a da hada sunna an waye gari suna can a takarsu babu baka su ci kudin mata su ci na maza jahili a mutuwa su ci a arme su ci farin ciki da bakin ciki ya sun ci haka ke ba duk komi kurin ci ne kuna sai suka hango kiran ahalin suna zai zama barazana a kan abincinsu yawa kuma wallahi wallahi tallahi ɗaya cikin waɗannan jagororin masu haɗa da suna ƙarare ya haɗi a hili ya ce mun hutu muna gida za a ɓata mana abincinmu mun hutu za mu kare kusurutun suka haɗa wa'azin haɗin gwiwa suka hutu suka haɗa haɗin gwiwa a yi waɗa da suna kayan haɗa rushe ƙungi haka suka ta yi hawa masu kunin abu wanda kenan wannan abin da suka saba ci da gumin jama'a zabar kowa ba a ba barawo maganin la- a ba shi lazana a ba mai gida la- la- la- maganin barawo ko ya barawo to ka ba mai gida maganin barawo ka barawo da zai shiga ya sata da su ne jahili zai ba barawo laya da Allah sun da ake jahili zai rubuta laya ba barawo jahili malami sun malami ne shi ne laya ta barawo kuma ya ta maganin barawo ka gane zai shafa ne barawo to wanda yan wallahi banna aiki abu kaɗan shi abokin aiki da abokin aiki kowa tsoron ki an a wajen aiki ne da shafi da adujuwan kowa tsoron kowa ki kowa jin- kowa jin jefa wa aiki shi adujuwan ya iya ne ma samun shaf shaf ya kada kai haka ne ba kuma kowa jirgin mana eh shi a mai maganin ya ya neman wuri shi a tunan kishi shi kuma a mai maganin ya tura shaf in a kasuwa ne wani ne da kile wani bakin ciki yake a ka aje za shi kile kishi abin a bata kile yake kuma a wakata shi in a gida ne in mata ne abu kishi abu kishi ko ce yi take haka aka wai gari kowa ba nutsuwa kowa tsoro yake wanda shi ne kiran sunna da ya zo kai zai waye a gano kowa ya gano inda aka saka ba an ku aka gano ba su ba cin kudin jama'a shi ne asalin adawata da ahlus sunna aka kai mamakin komi shi ne ce musu kanko umarnin waɗannan mabannata masu ɓanna a saman ƙasa ba sa gyarawa Allah kai murana ta yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته